أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau biyu ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana 1441 wanda ya daidai da 25 ko ga watan afrilu 2020 ranar asabar za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsiri bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا Allah ya ce wa yau tashaqqaqu sama'u da lokacin da sama za ta kekece bil gamami tare da gizagizai wa nuzilal mala'ikatu kuma a saukar da mala'iku daga sama sauko tanzilan saukowa mala'iku su sauko daga sama a wa yau mata shakaku sama'u bi ma'ana lokacin da sama za ta kekece faɗin Allah da Allah ya bi gamami bi ma'ana daga nan ne malamai suka gane cewa ashe wannan sama daban sannan gijagizai wanda bature yake cewa cloud ko ita ma kanta daban ba jirgin sama yana iya hawa, ya hawa saman ah, cloud ba to lokacin da zama- sama za ta kece su ma wa'innan gizagizan kowace sama in ta tashi za ta kece ne tare da gizagizanta an fahimta So, idan ta kece saboda kowace sama ta ɗaya ne da muke gani tana da gizagizai sama ta biyu tana da nata sama ta uku tana da nata har zuwa sama ta bakwai wani zilar mala'ikatu tanzila kuma mala'iku su sauko daga wannan sama wannan rana a wannan ranar allah zai ce mai almulku
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله زي تشاء الملك يوم إذن للح... آه، آه، وال- الملك يوم إذن الحق للرحمن ملكي نجس يا أو النرانر تو إنا إن الله ني، الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وأن الرانا تاكسن عسيرا مكنشي ga kafirai rana ce za ta kasance mai kunci ga kafirai a idan muka koma a tafsirin alkur'an bil qur'an za ka ga Allah can gauna ga maka limanul mulkul yau lillahi alwahidul qahhar wa yake da wannan mulki a yau anan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ce maka wannan mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala to a wannan rana babu wani mai mulki wanda yake mulkin aro da zai samu irin wannan mulki in ba Allah tabarak- in ba in ba Allah ba Allah ne kada yake da mulki amma ba wani mai mulki a wannan rana shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala zai ce limanil mulkul yau wannan mulki na rana yau na wane ne a wata a wata ma- maganar aka ce sai an yi shekara sama da shekara a- a a- a yanayin shekaru irin namu sai an yi shekara sama da 500 Allah yana jiran ya ga wane ne zai iya cewa mulkin nashi ne sannan Allah ya ce lillahi wa qaha a wannan rana kam wa wanda yake da wannan mulki sai Allah tabaraka wataala amma a wannan zamani da muke ciki kowa zai kasance za a ci maka ga sarki wane ga sarki wane ga mai mulki wane ga shugaban ƙasa wane shi yasa yanzu misali za mu iya cewa shugaban ƙasa buhari zai iya yin da'awa cewa shi yake da mulki shi ne mai mulkin najeriya kamar yadda a sauran kasashe kowanne da sarakuna da shugabanninsu ko kas- eh, ko masu sarakuna kowa zai yi da'awar cewa shi yake da mulki amma ranar tashi alkiyama babu wani daga mutum ɗaya da zai zamanto cewa yana da mulki shi sa allah zai faɗa limanil mulku yau a wannan lokaci da Allah zai ce liman mulku yau babu wanda zai ba da amsa Allah da kansa zai ba wa kansa amsa ya ce lillahi alwahidul qahar wannan mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala kwara ɗaya wanda yake da rinjaye akan komai mulki a kowane lokaci na Allah ne sai dai Allah yana arawa bayinsa a duniya wa'insu lokuta da za su iya mulki Allah yana ara bayansa wayansu lokuta da za su yi mulki a wannan duniya tamu amma idan ta kama zuwa ga ranar tashin alkiyama ba wanda zai zamanto mai mulki sai Allah tabaraka wa ta'ala shine ranar tashin alkiyama Allah zai tashi ga baki daya halittar duka 'ya'yan Adamu idan Allah ya tashi 'ya'yan Adamu baki daya sai Allah wa- sai Allah ya kawo mal- aljanu su kuma su kuma wayannan aljanun za su zo su kewaye mu 'ya'yan adamu sai sun rubanya mu so goma sai sun yi mana kuri so goma idan suka zo suka rubanya mu so goman nan sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tasar da mala'iku mala'ikun da suke a a- a- a zaune suke a doron ƙasa su kuma za su zo su kewaye wa'innan aljanun su ma sai sun kewaye so goma sannan allah ya sauko da mala'ikun sama ta ɗaya su kewaye na duniya baki ɗaya so goma sannan na sama ta biyu sannan na sama ta uku sannan ta hudu har zuwa sama ta bakwai kamar yadda ya zo a cikin a hadisin sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu an- ah, radiyallahu anhu ma ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa duk wanda zai zo idan aka zo kan misali sama ta bakwai sannan sai Allah ya sauko da mala'ikun da suke watakan ainihin baitul ma'amur sai Allah ya ce su ma su zo su kewaye duk mutanen da yake tun daga mutanen duniya izuwa na sama ta bakwai su ma sai sun kewaye su sau goma sannan Allah ya zo ya ce mala'ikun da suke kursiyu su ma su zo su kewaye wa'innan sau goma sannan sai Allah ya zo ya ce mala'ikun da suke cikin al'arshi kowace kowace dirka ta al'arshi sai an sauko da mala'ika mala'ikunta da suke rike da ita an san dirka ko su ma su zo su kewaye wa innan kuma ita al'arshi tana da dirka guda dubu ɗari shida da sittin tana da dirka guda 1660 kuma tsakanin wannan dirka zuwa wannan dirkar tafiyar shekara 500 ne har izuwa abin da yake bayan arshi har izuwa inda sufaye suke kira da alimin ruka su ma a sauko da mala'ikun da suke nan wajen duk wanda dai aka sauko wanda zai zo ya tarar sai ya zagaye shi sau goma shi ne wannan kawai zaka ce a wala almujun da rabbika illahu babu wanda ya san karfin rundunar Allah tabaraka wa ta'ala sai dai Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul rahman cewa in istadatum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya ma'ashar jin wal insi ya ku rundunar mutane da aljanu in istadatum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu idan har kuna tunanin za ku iya za ku iya fitowa ku yi muharaba ko ku iya ƙetarewa lamarin Allah abin da yake cikin akdar na sama da ƙasai to ku gwada ku gani idan za ku iya ba inda za ku iya wucewa face inda yake dai a nan wajen mulkin Allah yake ba inda babu mulkin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ranar tashin alƙiyama da Allah zai tara irin wa'annan halittu baki ɗaya a wannan ranar mulki na Allah ne mulki na Allah ne ar-Rahman an fahimta wa yawma tashaqqaqu as-samaawu bil ghamami wa nuzila malaa'ikatan tanzila al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman a wannan mu- a wannan rana mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala amma abinda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace me isa Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ambaci kansa da suna ar-rahman me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kansa suna ar-rahman aw kuma kun san dai kalmar ta rahman rahmaniya ne ta fito ne daga bangare na jamala ta Allah tabaraka wa ta'ala to amma kuma wannan rana rana ne na tashin hankali wanda zukata suke cikin firgici lokacin da uwa da ɗa uba da ɗa babu wanda yake babu wanda yake ganin cewa zai iya taimakon ɗan uwansa kowa tafiya yake wakshe yawon larzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi shai'a inna wa'adullahi haq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-garur haka Allah ya ce la yarzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi shai'a ranan nan mahaifi ba zai taimakawa ɗansa ba ɗa ba zai iya taimakawa mahaifinsa ba kowa ta kansa yake nafsi nafsi ake a wani rana to amma sai Allah tabaraka wataala tare da tsoron da yake cikin wannan rana sai Allah ya ambaci kansa da Ar-Rahman to shi Ibrahim radiyallahu anhu yace al'adar alqur'ani shine a kowane lokaci idan alqur'ani ya ambaci wani alkawari na azaba wanda muke ci mishi narko a Hausa wa'id ko to Allah zai daura zai jingina wa wannan narko din wani abu na, na raja'i wani abu na rama wani abu da zai sa dan bawa ya kasance cikin dan kwaɗayin samun ramar Allah dama akwai da yaushe abin da ake so ga bawa shine ya kasance na cikin bainal khawfi war raja tsakanin tsoro tsakanin tsoro da da ebe haso
ni ban gani ba ina ta nema live
bawa yana cikin tsoro da ebe haso so saboda haka Subhanallah. to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kansa da ar-rahman idan muka duba Allah tabaraka wa ta'ala yana yawan yin irin haka idan muka duba cikin ah, cikin suratul wannan
Ali Imran Allah na ce mana wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah yana muku gargadi ga kansa amma me yace mana gaba sai ya ce me wallahu ra'ufun bil ibad amma Allah yana tausayawa bayi idan muka ɗauki kalmar wa yuhazzirukum Allahu nafsa za mu ga tsoro Allah ya ce bayi ku tsorace ni ku kiyaye ni kaga wannan abu ne na tsoro amma sai Allah ya ɗauki rahama sai ya jingina wani abin sai ya ce wallahu ra'ufun bil ibad amma Allah mai tausayi ne ga bayinsa an gane ko mai tausayi ne da bayansa sai zama to wannan wallahu ra'ufun bil ibad din nan ta jan ta sauƙaƙa ta sanya yawa bawa zuciya kamar inda Allah yake cewa man khashiyar rahman wa ja'a bi qalbin salim in ka ce man khashiyar wanda ya ji tsoro to a nan wajen Allah yana nuna mana cewa da halitta ku ji tsoro na amma kuma kan ku ji kan ku tana idan ku ji tsoro na zan zan- zan cutar da ku sai Allah ya ce arra- man khashiyar arrahmanu Allah mai jin kai ubangijin da idan ka ji tsoronsa sai ya maka rahama kenan an gane idan ka ji tsoro tsananin tsoro sai Allah ya taimake ka ya ba ya maka rahama shi sa sai Allah ya a wannan ayar sai Allah ya hada abubuwa guda biyu da tsoro da rahamarsa a wani waje zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala na cewa nabi ibadiya anniya anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka labartawa ka bawa bayina labari cewa aniya anil ghafur ni mai gafara ne wa anna azabi kuma azaba ta mirdadi ce azabi azaba ce mirdadi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya sai ya ambaci kansa da ar-rahman ranar tashin alkiyama dan ya kasance cewa kada kowa ya ɗebe hasu shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da bayi sun san hakikanin hakikanin rahama ta Allah da wanda ya saba wa Allah cikakken sabawa ranar tashi alƙiyama ma sai ya ji kamar ba zai ɗebe haso ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai iya mishi rahama da mu kodo shi ya ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kada ku ɗebe haso kada ku yi losing hope a cikin a a cikin rahmar Allah Allah yana gankare zunubai baki daya Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana faɗa a cikin ruhul adab law ya'lamu al-insanu man rahman yalqa shurra dahikan insan da bawa ya san wane ne Allah law ya'lamul insanu man rahmanu yalqashru dahikan insanu da bawa ya san wane ne Allah ar-rahman to duka wa'insu kaddarori da za su zo kage ganin su a matsayin sharri to za ka karbe su ne kana mai murmushi kana mai dariya saboda haka wannan rana ga musulmai ga muminai ga salam bayan Allah wanda suka aiki managarta to Allah zai zai bayyana musu da rahamarsa amma waɗanda suke sabanin haka to sai Allah ya ce wa kana yawman alal kafirina asira wannan rana za ta kasance mai tsananin kunci mai tsananin wahala ga kafirai sabanin su kuma musulmai wa yawma ya'uddu zalimu ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا زافي و- آه، ويوم يعد يعد الظالم a lokacin da azzalimi a lokacin da azzalimi ya addu ala yadai zai dauki hannunsa yana ciza hannu ya cizi dan yatsansa yana c- ya kulu yana cewa ya laitani kai tona ittakhadtu ma ar-rasul sabila da na sani na harki hanya na bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bi hanya ta gaske wannan aya ta sauka ne akan mushrikin nan da ake ci mishi Uqbat bin Abi Mu'ayyid ya furta kalmar shahada yayi karɓi musulunci sannan ya dawo ya fita daga musulunci saboda ya faranta wa abokinsa Ubay bin Khalaf rai to ranar tashin alkiyama zai ce dan yatsa da dan yatsa da na sani ban saba wa Allah ba da na sani na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi nadama karshen nadama da zai ringa cizon yan yatsa ba shine ba wace za ta ce ya cizi yan yatsa ba ma'ana ranar nadama ko kuma idan abu ya wuce ka kaga kace yan yatsa ka ce kash da na sani nayi kaza to haka ranar nan haka shi Uqbat bin Abi Mu'ayth din zai yi zai ce mai ya wailata
يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا laƙad adallani لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا zai ce ya wailata laitani lamattakhiz fulanan khalila laƙad adallani an dhikr ba'da isja'ani wa kana shaytanu lil insani khazulan shine ranar zai ce ya wailata kai kai cona halaka ta tabbata a gare ni laitani lam attakhiz fulanan da na sani ban riki wane ya kasance khalilan badadi aboki gare ni ba laqad adallani an dhikri ba da isja'ani haqiqa ya ya kawar da ni daga alkur'ani ya bude da ni daga hanyar alkur'ani bayan alkur'ani ya zo mini bayan rahama ya zo mini sai dai wa kana shaytan linsani khazula shaytan ya kasance watakan mai tabar mai tabar da yaudarar dan adam shaidan ya kasance mai tabar da yaudarar dan adam a wannan rana shi ukbatu bin abi ma'idan abin da ya sa wannan aya ta sauka gare shi ya kasance attajiri ne mai kuɗi ne ɗan kasuwa a lokacin jahiliya ko mutum ne wanda yake da karamci ga mutane saboda haka duk lokacin da ya dawo daga kasuwancinsa yana ƙoƙari idan ya je ya fatauci ya dawo ya daɗe an yi watanni sai ya zo ya haɗa wata 'yan liyafa sai ya kira duka manya-manyan ƙuraishawa ya ce su zo su zauna a ci ab- su ci abinci a wajensa su sha abin da za su sha duk a wajensa saboda haka wata tafiya da ya ya dawo sai ya tattaro duka manya-manyan ƙuraishawan nan ya ce su zo a ci abinci tare da suka zo aka tattaru a cikin wanda ya gayyata akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai annabi ya ce mishi a a wajibun alayya ijabata da'wata kullaman da'ani ijabatu da'wata kullu man da'ani ni wajibi ne gare ni in amsa gayyatar duk wanda ya gayyace ni sai dai ni ba zan ci abincinka ba sab muddan ka kasance kafiri ha ba sai uwar ta ce a Muhammadu kakkai min haka wannan tozarta ne a gurina in gayyaci mutum liyafa sannan ya zo ya ce ba zai ci abinci a wajena ba wannan ne a ganina wannan abu kamar tozarta ne so saboda haka ya takura manzo Allah ya ce mai a shi fa ba zai ci abincin ba muddan kana kafir ni ba na cin abincin kafirai saboda haka da ya matsa dan yana kwaɗayin annabi ya ci abincinsa saboda shi dariya za a mai sai ya ce manzo Allah to babu komai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya karrama ya karrama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya farin ciki sabon manzo Allah suka raka shi tafiyan nan su ma suka yi farin ciki ga haka annabi ya ci abinci to a lokacin abokin shi Uqbat bin Abi Mu'ayth din watakan Ubay bin Khalaf duk da akwai sabani a wajen malaman tafsiri akan wane ne wannan saboda haka sai sai baya nan da ya dawo sai aka bashi labari kaji kaji kaji fa abokin naka ya abin nan ya mutu sawa mai fiyota ba zai yi ba sai abo- mm, abokin naka ga shi ga shi ga abin da ya faru da shi na so saboda haka sai ya tafi wajen ukwat bin abi uh, ma'idin ya ce mai na ji an ce kayi kaza kayi kaza da ya gawa magana sai wato ya bude baki ya ce da hala alayya rajulun karimin fa ahbabta an yatanawala ta'ami fastahyaytu an yakhruja min indi wa lam yatanawal ta'ami falam yakbal an yatanawal illa bi hadha shar fa wafaqtu wa shahadtu law shahada yace mutum karimi ya zo gare ni sannan ni na so ya ci abinci na na ji kunya a ce karimi kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin ya tafi bai ci abinci a wajen nan ba wannan kaskanci ne ni a guri na saboda haka kuma ya ce lallai muddan idan har ina so hakan ya kasance to fa sai dai in ya zamanto cewa a a sai dai in ya zamanto cewa in karɓi kalmar shahada saboda haka ni kuma na yi- na karɓi kalmar shahada a gare shi to da ya faɗa haka sai abin ya ɓata wa shi abokin nasarai ya ce ya za a yi ya yadda ya haka ya za a yi yadda hakan ta kasance ya takura mai ya takura mai ya ce to in dai har kana so mu ci gaba da abokantaka ni zan je duk abin da zan yi zan yi iyakar kokari in je in ɗauki raƙumata ina ce da ita abinci ina mata komai da komai in dawo in yaƙe ka da ita in dai baka koma ba in dai baka koma ba ka fita daga addinin muhammadu ka je wajensa ka zage shi ka tofa miya a fuskarsa ya ta takura mai har dai ubat bin abi mai ɗaya da ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rida ya tofa ya zo ya tofa miya a fuska yana zuwa zai tofa miya a fuskar manzo Allah sai Allah ya dawo da miyan ya koma fuskar sa wane mutum wallahu ya'simuka minan nas da Allah ya komar da wannan miyan fuskar ubat sai ya zama to mishi tambarin abin nan kuturta har ya koma ga Allah yana da wannan kuturta har ya koma ga Allah yana da wannan kuturtar wannan ah, imam al-kurdubi ya kawo wannan wannan kisa kuma U- U- ubayyu ya ce wa mazala sallallahu alaihi wasallam zan je in je in ta kiwata nima raƙumata ta girma da ita zan hau lokacin da zan yaƙe ka ni zan kashe ka ya ga annabi haka sai annabi ya kalle shi ya ce a ba zai yi ba ni ne zan kashe ka haka annabi ya ce mai saboda haka da shi ukbatu din da ubay bin khalaf din baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka shine ya kashe su ranar udu ya kashe ubayi da hannunsa shi yasa ake cewa ubayyu ashkal bariya mafi kaskanci mafi tabewar halitta wanda annabi man man qatala man qatala nabiyan aw qatala nabiyun duk mutumin da ya- ya shaidantar da annabi ko kuma annabi wani annabi daga cikin annabawan Allah shi- ya ya- ya kashe shi to wani mutum ya kasance mafi taɓaiwa a cikin halittar Allah domin kan ka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ainihin rahmatar rabbaniya ne to yau a ce maka da rahmaniya da tausayi da jin kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa mai albarka ya kashe wani a a matsayin cewa kafiri ne wannan mutum ai wannan ka san kadiyan wannan mutumin ba shi ba ramar Allah ya zama to mafi shakawa a halittar Allah saboda haka annabi ya kashe ubayyu bayan gabanin nan kuma da eh, a badar an zo an kama abin nan shi ukwad bin abi mu'aidin a cikin sasari a cikin barar- ah, ribatattun yaƙi aka kashe wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarci gwarzon yaƙin sa sayyidina Ali radiyallahu anhu karama wajahu ya kashe shi sayyidina Ali ya kashe shi ya ts- ya- ya- da ya kashe shi ma sai da ya gunduwa da jikinsa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ayar sayyidina Ali yake cewa zan tsaya zan yaƙi in yaƙi a gaban Quraysh ina mai jin tsoro ai ba mai ko ko ko tausayi ko ko jin kai ko hakuri a ba zai yi ba to me amfanin hakurin a yaran takatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baki ɗaya wa'annan annar wuta ce makomasu duka su biyan Ubatu bin Abi Ma'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe shi yasa aka kashe shi Ubayyu kuma manzo Allah ne ya kashe shi da hannunsa sannan annabi ya tambaya ya ce a shi ukwatu bin abi ma'idan annabi ya ce suwaye ne suka yi saura daga zuriyarsa aka ce akwai wanda suka yi saura daga zuriyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya yi saura daga zuriyar wannan mutumin wuta ta tabbata gare shi shi yasa ba a ba a masa wani raja'in rahamar Allah har abada kuma ranar tashin alkiyama shi wannan ubaci din zai ciji yatsa ya ce da ya sani bai bi umarnin abokinsa ba ubai din da ya zo ya ce lallai sai ya koma ya zagi annabi ya fita daga musulunci wa kana shaidan linsani hazula daman shaidan ya kasance a a koda yaushe mai yaudarar dan adam ne sai ya wa ya afka shi cikin ha- halaka sai ya guje juya daga bayansa wa qala shaidan lamma qudiya lamru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa akhlaftukum wa ma ma'ana alaikum menene inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa akhlaftukum wa ma alaikum eh wa ma kana ni alaikum min sudan illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna zalimi lam azam li ranar da Allah zai gama a ranar tashi alƙiyama idan aka gama a wata kan ainihin hisabi yan wuta suka tafi wuta yan aljanna suka shiga aljanna Allah ya sanya mana cikin su sai shaidan ya gaya wa m- kafirai ya ce Allah ya yi alkawari alkawari na gaskiya kuka saba wa Allah ni bayan da wani sultani bayan da wani rinjaye da karfi a kanku face kawai ni dai na kiran ku ne akan taɓewa daga lamarin Allah kuka taɓe saboda haka kanku zarge ni ku zargi kanku shi da kansa yake faɗin haka wa ƙalar rasuli وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhazu hadha alquran mahjura mazala sallallahu alaihi wasallama zai ce ya rabbi ya ubangiji hakika wannan mutanen na wani quraishawa hakika sun riƙe alqur'anin nan mahjuran abin saki abin juyawa baya a nan manzala sallallahu alaihi wasallama yana kai kuka ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala cewa quraishawa sun riƙe alqur'ani mahajuran bi ma'ana abin juyawa baya ba sa ba ba- sun isi yadda su karanta alqur'ani sun isi yadda su ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin lau- a cikin alqur'ani balle su azantu saboda haka daga wannan ayan ne malamai suka fitar da hukunci cewa duk mutumin da yake da alkur'ani a gidansa kuma baya karanta wannan alkur'anin to fa kamar ya ɗauki alkur'ani nan ne ya juya mashi baya kamar ya ɗauki alkur'ani ne ya juya mai baya shi yasa idan kana da musafi da yawa a gidanka abinda malamai suka fi so idan ka yi takara da wannan wani ɗan lokaci kuma sai a ɗauki wancan shi ma a yi takara da shi haka zalika malamai suka ce a daga wannan ayar ne malamai suka ce tabbas faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya haddace alkur'ani bayan ya haddace alkur'ani ko wani abu ma daga cikin alkur'ani sannan yayi saka yayi yayi ya yake ce mai yayi kasala yayi sakaci bai har ya- bai- baya koma zuwa ga tilawar Qur'ani nan har ya manta wani abubuwan da ya dace to wannan yana daga cikin shi ma kamar ya kaurace wa alkur'ani ne mazala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana yana cewa a a cikin hadisin sayyidina Anas bin Malik Abu Dawud ya kawo cikin sunan nashi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a- an bujiro mini dukkan ayyukan ku na alkhairi dukkan aikin alkhairin ku duka na gani mafi kai har da dai da mutumin da ya ga wani datti a masallaci ya ɗauke wannan dattin duka an kawo min haka zalika an bujiro min da aikin zunuban ku na ga zunuban da aka yi kala kala mafi girman zunubi shine mutumin da Allah ya girmama shi ya ba shi alkur'ani ko wasu ayoyi ko surori na da alkur'ani sannan daga baya ya sakaci ya manta alkur'ani nan ko wannan surorin to wannan shi ne mafi girman zunubi shi ne mafi girman zunubi duk da cewa malamai karkashin wannan hadisin suna fassarawa suna cewa abin da ake nufi game da cin alkur'ani ko wanda ya karanta wani abu na kur'ani da ya dace shine mutumin da ya daina karatun hadda ta kare aka bude kur'anin ma ba zai iya karantawa ba to kaga wannan zai matukar wahala ba ka haddace alkur'ani ka manta haddar kuma ka kasa takara to Allah ya kiyaye mu sai dai ko idan musulmi ya samu losing memory shi kuma losing memory shi kuma Allah zai duba cewa rashin lafiya ne Allah shi ma ya kiyaye mu daga wannan to sai Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin hmm?
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا وكذلك جعلنا آه، لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا الله تبارك وتعالى yana mai haƙurƙurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina cewa wa kazalika ja'alna haka zalika kwantar da hankalinka rasulullahi mun sa- kowane annabi ma da ya zo gabaninka mun sanya mishi maƙiyi dole muna sanya mai wani maƙi daga cikin kafirai saboda haka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama kai ma kai hakuri sunna ce ta Allah duk inda wa- ya aiko annabi to lallai zai hada shi da wa'insu manya daga cikin mushrikan su kasance makiyansa ne makiyansa ne haka kuma abin ya ringa towa a kodayaushe wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ya ishe ka ya rasulullahi ubangijinka shine mai shayar da kai kuma shine mai taimakonka ka al'adar Allah tabaraka wata'ala ba zai taɓa tabbatar da wani halifansa a doron ƙasa ba face wannan halifan Allah ya jingina wa wannan halifan ya kasance eh, ya jingina mai wani maƙiyi daga cikin bayinsa ya jingina mai wani maƙiyi daga cikin bayin Allah sai a samu bawan Allah kuma a samu Allah ya sanya mai wa'insu maƙiya daga- eh, daga cikin eh, halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai halicci annabi Adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa ko ba haka ba shine fitar da annabi Adamu sai da Allah ya bayyana da annabi Adamu da ya tashi saka mishi maki sai ya hada shi da wa sai ya hada shi da shedan inna haza aduwwul laka wal ko wal zawjika fala yakhrujannakum min al jannati fatashqa wannan makiyinka ne makiyin matarka ne kai har zuri'ar da za ta zo kasanka kar ku yadda ya fitar da ku daga aljannan nan aiko sai da ya zamanto maki ga annabi adamu haka ne to da wannan sababin ne da sababin ƙiyayyarsa ga annabi adamu ne ya ce wa ya ce haladullaka ala shajaratul khuld wal mulkin la yabla ha har da ya janyo annabi adamu ya sauko daga duniya da da da hukuncin Allah tabaraka wataala kuma shi a kodayaushe shi maki kodayaushe ƙara samun kaskanci yake yi da halaka da nisa daga rahamar Allah amma hakan ba zai janya ya haƙura ba domin duk mutumin da ya da- da- da- da ya yaƙi bayan Allah waliyan Allah to tabbas ba kamar Allah tabaraka wa ta'ala yake yin fito na fito da shi hadisi ya zo hadisul qudsi Imam al-Bukhari ya kawo shi daga wajen Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk mutumin da ya kiyayya da waliyina to fa ina mashi izini ya yi fut- ya fito mu yi fito na fito da shi wane zai yaƙi da Allah subhanaka ya azmin shani haka zalika idan ka koma zuwa ga Nuhu sai Allah tabaraka ta'ala ya sanya babban makiyinsa shine dan sa Kan'ana ya hanu inna laysa min alik inna wa amalun ghayr salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm inni ya'izuka an takuna minal jahilin Hmm? haka zalika idan ka koma ga Namrudu za ka ga cewa al- a- afuwan kai annabi Ibrahima Allah ya hada mashi maki ya zamanto Namrudu wanda wannan namarudin ana ganin cewa shi ɗaya ne daga jik- daga jinin kan'ana ɗin amma wani malamai suna ganin cewa to ta yaya zai yiwu haka bayan an halakar da su baki ɗaya so saboda haka dai aka sanya mashi namarud lokacin da ya zo annabi a, ibrahim alaihissalam ya zo ya sassale fajar alamun tuzazin nilla kabilar lamun allahu mu ilai ya raju'un kalu man fa'ala haza bi alatina inna wala min zalimin kalu samina fatan ya zakaru mu kalu ibrahim kalu fatu bi ala ayyun nas la allahu rashidun kalu anta fa'alta haza bi alatina ibrahim kalu bal faru kabiru ma haza fas'alu in kanu yadukun ko har suka koma farajoyi la anfusu maqalun na kuma tuza sun ne kisu har da karshe a wata abudu min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum uffil lakum al ma ta'budun min dunillah afala taqilun me suka ce qalu harquhu wansiru wansuru alatukum ko in kuntum fa'ilina kai ku je ku kone ibrahim din kaga karshe fa amma sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karfin su ko ba haka ba qulna na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim hakan idan ka gar- ka gangaro zuwa ga annabi Musa sai Allah ya sanya mai babban makinsa shine fir'auna babban makinsa shine fir'auna ya zo duk abin da ya yayi amma fir'auna ya ce haba mala ya za a yi ka zo ka ce wani kai ne annabi bayan fa'alta fa'alta kallati wa anta wa anta fa anta min al-kafirin yace qala fa'altu ya zan min min ad-dani fa faratu minkum lamma khiftukum fa waba li rabbi hukman waj'alni min min al-mursalin وتلك النعمة تمنى علي عن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات وما بينهما إن كنتم مؤمنين قال ومن قال لمن عملوا على تسمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم رسولكم الذي أرسل لكم لوجنون قال رب قال رب رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاكن كو قال ان اتخذت الى غير لاجل انك من المسجونين قال اولجك بشيء مبين قال فات بين كنت من سارقين فلقى اسوا فاذا سبحان مبين وانا زائد فاذا ذبال النازين سيتي من دك دك abin da ya mai ya fito mai da da uh, da abin nan da hannunsa ya zama to mai haske ya mai kaza sai ya ce qala inna rasulakum allazi ursila ilaykum uh, lamajnun kai wannan m- mahaukaci ne kai da ƙarshe ce to wannan da ya zo ma so yake ya abin nan ah, ƙalima, ah, so yake zai kwarar da ku daga garinku me kuke gani suka ce ƙalu arjiwa wa ba'asu ah, ƙalu arjiwa khaw wa ba'asu fil madaini hashirin ya tuka bi kulli saharin alim su ma suka zo suka yi duk abin da za su yi Allah ya dai nuna cewa nasa shine a sama daga ƙarshe suka zo suka ce amanna bi rabbil ah, bi rabbi Musa wa Harun alamanta da qabala anazlakum inna lakum rabbukum lazal makum sir rasulka ta'lamu bai dai yadda ba to haka maki yake haka zalika a- a, idan ka koma zuwa ga annabi isa alaihissalam ya zo wa uburu lakama wa labarsa wa uhil mauta bi izin lako wa nabi kun bi mata kuna wa ma taddakiru na fi biyutukun duka yi musu duk wani abin suka ce a wannan ba mu yadda ba ba mu yadda ba Allah ya haɗa ya haɗa mashi manyan maƙiyansa su ne Yahudawa da Ɗaɗiyanus shi Ɗaɗiyanus shi ne wanda ya shigo zai kashe annabi mm, Isa alaihi salam Allah ya komar da fuska sai koma fuskar annabi Isa haka zalika idan kan gangaro zuwa shugabansu baki ɗaya shi- ya- shi- sai Allah ya haɗa shi da babban maƙinsa shine Abu Jahal irin sha wanda duk wannan ƙiyayyar da wa'ancin suka yi duk wannan ƙiyayyar da suka yi sai da eh, ba su kai irin ƙiyayyar da Abu Jahal yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin menene a qala qad ujibat da'watu kuma fastaqima wa la tattabi'anna sabila allazina la yu'minun wa jawazna bani isra'il barako fa adbahum fir'auna junudu bagyan wa adwa hatta me iza adraka wal garaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa anna minal me muslimin Allah ya ce kariya kake wallahi alana wa qad asaita qabla wa kuntu minal mufsidin falyumna najika bi badnika litakuna liman khalfaka aya kaga shi da ya ga muraran tabbas ga halaka ta zo mai sai ya ce a tuna imani ga Allah amma Abu Jahal bayan ya ji rauni ko ta ina aka zo manza manza Allah ya ce aje a duddubo wanda aka suka ji rauni a tawo da su ko wanda suka mutu a cikin musulmai da kuma wanda suka mutu a kafirai a dudduba aka je aka tarbe karasa mutuwa ba a cikin sakon da ya je ya gaya wa annabi ya tura ga annabi ya ce ka je ku je ku gaya Muhammadu cewa a gaya mai ni yanzu na fara kinsa kaga ina za ka haɗa irin wannan ƙiyayya da da- ta ta ta fir'auna kaga kenan fir'auna kawai makareci ne dan mara kunya ne kawai Hmm? to haka zalika siddiƙai duk wanda Allah ya kawo shi a matsayin siddiƙi sai ya haɗa shi da maki haka zalika malamai domin warasatul anbiya ne Ah, ibn arabi al-hatimi mai fituwatul makiya a cikin anqa'ul maghrib da yake bayanin shawo tijani abul abbas da ya karshe haka ya ce allah zai jarrabe shi da masu yi mishi inkari to haka abin yake sunna ce ta allah tabaraka wa ta'ala La- babu makawa kowane siddiki sai allah ya haɗa shi da irin fir'aunan annabi musa dole ne wannan sai allah ya haɗa shi da shi haka zalik kowane waliyi na Allah tun daga kan annabi Nuhu Ibrahim Musa Isa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai haka al'ada ce ta Allah sunnatul lahi lati qad khalat min qabl kuma walan tajida li sunnatul lahi tabdilan haka sunnar Allah take shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ma uziya nabiyyun kaddu muslima uzitu ba taɓa yi wani annabi me ba ba taɓa yi wani annabi amma kana ganin tun ɗaza ala ka haɗa shi ba taɓa yi wa wani annabi izaya ba kamar yadda aka yi mini izaya wa ƙala lazina kafaru malam
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا wa ƙala lazina kafaru laula nuzzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fu'adak warattarnahu tartila wa qala allazina kafaru sai wa'inda suka kafarta su ce laula nuzila alayhi alqur'anu to duk sun rasa me za su yi su ga- su ga cewa sun yi abin da ba daidai ba sai suka ce to a yayin da da gaske ne da dai a ce ma ai kamata a ce an sauko da manzo Allah Qur'anin nan sukutan ba wai daban-daban ba a sukutan ya kamata a sauka mai da shi jumlatan wahida saboda saboda me sai Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuadak mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyarka kuma mun yi haka ne waratar na tila mu ringa karanta maka shi daki daki daki, eh, daidai wahayi bayan wahayi da kafirai suka ce da ma an saukar da alkur'ani ya zamanto ya zo guda to daman ya zo cewa a a taura an saukar da ita ne lokaci guda ai mun sani alqalal wa ko wa akhadha bi ra's akhi yajru ilayko قال ابن أم لا تحزب ليتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي كو أكبر كاغا أي gabaki ɗaya da التوراة ya taho. haka zalika injila ita ma lokaci guda aka sauka da ita haka zalika zabbura lokaci guda amma wannan alkur'anin yana zuwa ne wahayi bayan wahayi lokaci bayan lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min yi haka ne da ta qara'u ala muks ko ka ringa karanta shi ne a hankali kana ga mutane suna dauka daidai nasu saboda haka a shehu ibrahim sallallahu alaihi yana cewa abinda isa kwa qur'ani baki daya shekara 23 akai ana saukar da wahi shekara 13 akai ana saukar da shi a maka shekara 10 ana saukar da shi a madina har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ya bar daga cikin sabansa mutane 124 a daga cikinsu kuma baki ɗaya wanda suka da ci alkur'anin nan mutane ƙwara tara ne duka a cikin 1,024 nan mutane tara ne suka da ci alkur'ani su ne su ubayi bin ka'ab da mu'az bin jabal da abu, eh, abu zaid al-ansari da abu darda'i da zaid bin sabit da usman bin affan da tamimu dari da ubarat bin samit sannan abu ayyub al-ansari rudwan ta- rudwan allah ta'ala alim ajma'in su taran nan su ne kawai da suka da ci alkur'ani to me isa ya zama to haka shehu ya ce saboda su sabai sun kasance suna fara gabatar da fahimtar alkur'ani gaban eh, sai sun fahimta alkur'ani sun karanta shi sannan su yi aiki da shi sannan suke tabbatarwa sun hada ci saboda ka duk mutumin da ya hada- ya karanta sura daya ya haddace ta idan ya haddace ta ba zai kara sura ta gaba ba tabbas sai ya yi aiki da duk abin da umarnin surar nan take ciki sannan sai kuma ɗaukan wata sura shi sa sayyidina umar an ce shekara biyar ya ɗauka yana- yana haddasa sautul bakarati saboda haka wayansu ba'ari na daga cikin sabon manzo Allah za ga wayansu ma kawai baki ɗaya tsawon rayuwarsu sura ɗaya kawai suka da ce ta alkur'ani wayansu kuma sura ce guda biyu saboda haka a wani lokacin sai ake duba ilimi kawai duk mutumin da ya samu hadar Qur'ani yana cikin wanda ake ganin shi mai ilimi saboda haka malaman sahabbai a cikin sahabbai wanda suke malamai yawanci su ne wanda suka fi sanin alkur'ani wanda ya wanda ya kasance ya da ce suratul baqara ko ali imrana misali to za a ce mashi yana daga ma daga cikin manya-manyan malaman wanda ko ya haddace alkur'anin baki daya to wannan shine ake kira addarraka alfahama sai dai su duk lokacin kamar yadda na faɗa duk lokacin da suka haddace wani abu na na daga cikin alkur'ani ba za su ƙara gaba ba har sai sun tsaya sun fahimci wannan abin kuma sun shi sa Allah yake faɗa afala ya tadabbaruna alkur'an shin ba za su tsaya su yi tadabburi abin da ake nufi da tadabburi karantawa da fahimta ba saboda haka idan suka karanta suka fahimta sai su tsaya sai sun tabbatar duka ayyukan nan na umarni sun ɗabbaƙa shi a- a a gabansu kuma duka ayyukan nan na hani sun guje su wannan shine aikin sabai su ne mumine na gaske ko wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sarahumullah inna Allah azizun hakim sabanin kafirai munafikai al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna su kuma bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum Allah kiyaye mu saboda haka za ka ga daga cikin sabbai kaɗan ne aka samu wa'inda suka halarci alkur'ani kaɗan ne a wansu malaman suna suna irgawa har ya kai mutum ashirin amma mafi tafiya shine abin da ah, imamu turmizi ya kawo a cikin ah, nurul absar na ke ji ah, daga- a cikin hayatul haiwan kamar yadda mai nurul absar ya kawo wayannan mutane guda taran waɗanda a, na ambata kuma manzala sallallahu alaihi wasallama a, yana cewa a wannan zamani watakan zamaninsa ɗaya daga cikin ƙurunul fadila za a samu maka- ƙaran- ma- wanda suka makaranta alkur'ani kaɗan amma wa'inda suka fahimci alkur'anin da yawa sannan bayan su wani zamani zai zo za a samu masu yawa makaranta alkur'ani amma masu aiki da fahimtar alkur'ani yan kaɗan shi ne wannan zamanin namu ba za ka je layi ba ka shiga layi tun ba je a wannan garin na kano ƙalla ka samu layin da babu mahaddacin alkur'ani wai don ma ka in ce maka babu mahaddata to ba zai yi a ce a wani layi babu mahaddata alkur'ani ba zai wahala gaske to amma masu aiki da shi za a gansu 'yan kaɗan ne za ka tar da ƙaton garji ya haddace alkur'ani amma bai ma san fasarta ba ga su giwa da sauransu Mm? sai dai a koda yaushe shi alkur'ani littafi ne mai albarka alkur'ani igiya allah ne tabaraka wata ala zuwa ga halittarsa Sa- saboda haka muddan alkur'ani yana wanzuwa a doron ƙasa to Allah ba zai tashi kiyama ba amma daga lokacin da alkiyama ta zo shine lokacin da idan aka buɗe alkur'ani ana buɗe alkur'ani in ya- za a iya cigaba kawai in sai a cigaba da ana cajinsa shine lokacin da idan aka buɗe alkur'ani za a ga alkur'anin ya ɗaga ba a ganin shi mutum ya yi yayye tana fi sautul fatiha ce me ma me ma ake yi a sallah ya manta Allah ka kai mu wannan lokacin na'am wala tunaka bi masalih lokaci yayi okay sauran kada ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya'tunaka bi masalin kuma ba za su kawo maka misalin wannan Qur'anin ba fatu bi suratin misli wa du shadakum in- min dun la in kuntum sadiqin kuma idan suka kawo wani abu ma misali da za su zo su bata alkur'anin nan da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muddin idan sun kawo alkur'ani wani abu da za su bata alkur'anin illa jinaka bil haqi to sai mun kawo maka wani abin gaskiya wanda zai zo ya ƙaryata wancan magana da su suke yi kafirai yana daga cikin fa'idar da zamu gane mu hikimar da zamu gane me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya a a a a a- alkur'ani ya zo a rarrabe idan a sai wahayi bayan wahayi yake zuwa ba a lokaci guda aka saukar da shi ba kamar yadda aka saukarwa da annabi Musa alayhi salam a taurarsa ya je karɓo ta ko wa alqalal waha wa akhadha bil asi akhi yajru ilai shi kuma alkur'ani sai zaman to a hankali sai da aka yi shekara goma sha uku ana saukar da shi a maka aka yi shekara goma ana saukar da shi a madina shine allah yana daga ciki shine Allah tabaraka ta'ala yana jiran ya ga abin da kafirai za su kawo na daga karyata alkur'ani shi kuma sai Allah ya saukar da wani wahayi wanda zai karyata su abin da kafiran suke faɗa ya gazgata abin da alkur'ani ya zo da shi an fahimta wa ahsanu tafsira duk kuma lokacin da kafirai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yasalunaka anil hillah wa yasalunaka wa yasalunaka anil khamr wal maisir ko wa yasalunaka anir ruh da duka sauran wa yasalunaka din wa yasalunaka anil yatama wa yas- wa yastaftunaka fin nisa da sauransu ko to sai kuma Allah ya zo mashi da me wa ahsanu tafsira sai Allah ya zo da mafi kyawun bayani sai Allah ya bayyana abin baki daya kaga yana daga cikin fa'idar sau- tsayar da alkur'ani ba kashi lokaci guda ba Hmm? na'am
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وعذل سبيلا sai dai duk su gama wannan abin da suke allazina yushruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharu makanan wa adallu sabila wa'annan da suke gaya maka wannan magana suke cewa laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida to lalle su ne ranar tashin alkiyama allazina yushruna ala wujuhihim za a za a tashe su akan fuskokinsu a kan fuskarsu za a buga fusk- fuskarsu a ƙasa ana dukansu a kora su ila jahannama zuwa jahannama ula'ika sharrun makanan lalle wa'annan su ne suka samu mafi sharrin bigire wata kan jahannama wa adallu sabila su ne wanda suka bauɗe wa hanya suka ɓata suka ba hanya wanda ba ta ɓullewa Allah kiyaye mu wala kadata yana ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walqad na Musa alkitaba waja'alna ma'ahu akhawa Haruna wazira haqiqa mun bawa annabi Musa alaihi salam littafi wata kan at-taura da muka bashi waja'alna ma'ahu akhawa Haruna wazira sai muka sanya tare da shi dan uwansa Haruna ya zamanto wazirinsa lokacin da Allah ya ce ka tafi zuwa wajen abin nan ka tafi zuwa wajen a- a Fir'auna sai ya ce ƙari rabbi ni qataltu min nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi haruna me huwa afsahu minni lisanan farsul me farsul ma iridan yusaddiqun inni akhafu an yukazzibun qala me sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alukuma sultanan fala yasna ilaykuma antuma wa antumakuma ghalibun sai Allah ya karfafa annabi Musa alaihissalam da da da dan uwansa annabi ah, Harun Allah tabaraka ta'ala da ya aiko annabi Musa sai annabi Musa ya nema Allah tabaraka ta'ala ya bashi ya bashi ɗaya daga cikin wanda za su taimake shi lokacin da Allah ya ce to je ka kira ce Allah ta zan kira ni da nake da inna annabi Musa mai inna ne saboda haka kuma ta zan iya bayanin nan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatam min lisani wannan daurin da yake baki na ka kunce shi yafqahu qawli dan su iya fahimta me nake cewa saboda inna gare shi sosai waja'alni me waziran min ahli ka sanya in samu wani waziri daga alina har shi ne ma ya recommending haruna akhi ushidu bi azri wa ashruku fi amri ga haruna nan dan uwana ka karfafe ni da shi ka sanya mu yi musharaka da ni da shi kai musabbiha ka kasira wa nazukar kasira inna kunta bina basira sai Allah ya ce qala qad utita su'laka ya musa to an an baka an baka abinda ka roka shine aka bashi annabi haruna saboda haka a koda yaushe abin da ya kamata mu fahimta anan shine halifofin Allah a duk inda suke suna buƙatar duk inda halifofin Allah suke a duran ƙasa suna buƙatar mai suna buƙatar waziri suna buƙatar mai masu taimaka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a a a cikin hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi illa walahu waziran min ahli sama'i wa waziran min ahli ardi babu wani annabi face yana da wazirai guda biyu a sama da wazirai guda biyu a ƙasa fa amma waziraya amma min ahli sama'i amma waziraina wanda suke yan sama shine jibrilu wa mika'ilu wa amma waziraya min alil ardi fa abubakar wa umar amma wazirena na daga cikin mutanen ƙasa su ne abubakar da umar kuma yadda zuwa cikin sunan turmuzi a kitabul manaqib babu manaqib abubakar wa umar wannan kenan kilahima so a koda yaushe Allah tabaraka wa ta'ala yana kar- yana yana bawa kowane halifansa idan Allah tabaraka wa ta'ala yana son yana son wanda ya halif- halifantar a doron ƙasa ya kasance mutumin kirki sai ya ƙayyada masa waziri salihi saboda haka idan ya tuna wani aiki na Allah da zai aikata sai wannan wazirin salihin ya taimaka masa idan ya manta wani abu sai wannan wazirin ya tana masa an gane idan ya tashi zai aikin alkhairi wazirin ya taya shi idan zai yi wani aiki sabanin haka wazirin ya ce a'a ka tuna fa saboda haka idan Allah tabaraka ta'ala yana yana ya nufi wani waziri ko wani mutum daga sabanin haka sai ya kayyada mishi waziri wanne sai ya zuwa kayyada mai waziri wanda yake fajiri shine fir'auna da da, da hamana shine fir'auna da hamana duk lokacin da ya tashi ma zai kirki sai mana hana shi ta aka kai an fahimta ah saboda haka Allah kiyaye mu shine idan za shine idan Allah ya kayyada ka da mutum wanda yake na banza idan ka manta abu na Allah ba zai tuna maka ba kuma idan za ka yi abin alkhairi in bai hana ka ba to ba zai taya ka ba to ko da yaushe a kowane lokaci a al'ada ta duniya wazirantaka haka take a cikin addini har sai da lokacin da mahadi zai zo kamar yadda annabi Musa waziransa sune irin hawariyun har sai lokacin da mahadi zai zo ah fukul nazaba ka kanta
فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
ai faƙul na zahaba ilil ƙwamin ladina ka zabo bi ayatina fadammar na humta dimira da muka aiko su sai muka ce iza haba ilil ƙwamin ladina ka zabo bi ayatina ku tafi zuwa ga mutanen da suka kasance suna ƙaryata ayoyin mu su ne kibɗawa ko ƙabilar fir'auna wata kan fir'auna da mutanensa suka tafi gare su da saƙon allah tare da haka dai suka ƙaryata su sai da dai suka ƙaryata suka ce mu manzanni ne da gwajen Allah suka ce a ba zai yi ba mu yadda a ce ku manzanni ne da gwajen Allah a nomini lirajilai ne mu yi imani ga mutane guda biyu ah, wanda mutanen su kanu da na abidin wa kaumahuma da na abidin afon wanda mutanen su bayi ne gare mu a ba zai yi ba ba zai yi mu mu imani da su ba saboda aka Allah tabaraka wataala ya ce faddan marna mutadmira sai muka halakar da su baki ɗayansu cikakkiyar halakarwa a ina ganin za mu tsaya nan gobe sai mu tashi wa ƙawman nuhin lamma ka zama rusul ko inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure a Allah ya yafe mana Allah ya kaɓi wannan ibadun namu na watan ramadan a Allah ya sa mana daga cikin ‘yantattun bayinsa, Allah ya biya mana dukkanin bukatun da ba mu sai manzo Allah shawar tijjan da shawar rayin sa sai da su da muke musu. Wannan annoba da ta kewaye duniya muna roƙon Allah ba dan mu ba Allah ya dube mu da idan rama Allah ya dube mu da idan tausayawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma shawar tijjan da shawar Ibrahim yas Allah ya kawar da wannan annoba daga duniya. Allah ya kawar da wannan annoba daga duniya duniya ta dawo yadda take kamar yadda ko fiye ma da da ci gaba na daga bangaren a tattalin arziki da tsaro da lafiya duka su ƙara haɓaka a wannan ƙasa tamu da masu sauran ƙasashe na musulmi alfarman zala sallallahu alaihi wasallama alfarman shawar tijjani alfarman shawar fatima astaghfirullah